بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل في الجد والمواظبة والهمة نعم ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطلب العلم وإليه إشارة في القرآن بقوله تعالى نعم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة
نعم فصل rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala fil jiddi wato wannan fasali zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi aljidd kokari ɗalibin ilimi ya zamanto yana da kokari ya ɗauki karatun da yake da mahimmanci walmuwazabati da kuma dawwama akan karatun almuwazaba shine almudawama dawwama akan karatu din ya zamanto a kowane lokaci yana jin kanshi a matsayin ɗalibin ilimi ne shi bai kai matsayi na malamta ba akan ya fasa karatu da kowane lokaci in ana gumurzu to yana ɗaya daga cikin waɗanda suke shiga cikin wannan gumurzu din walhimma sannan kuma ya zamanto ɗalibin ilimi yana da kwai himma wanda take maɗaukakiya himma maɗaukakiya shine ya zamanto karatun nan da mutum yake a ga lalle yana zuwa makaranta idan ya dawo daga makaranta abin da zai gaskata cewa yana zuwa makaranta shine a ga yana nazari yana nazari sabahan wa masa'an safiya da marece lailan wa naharan dare da rana to ya zama to yana da wannan to wannan fasali zai tattauna ne a kan shi thumma la budda min al-jiddi wal muwazabati wal mulazamati li talib al-ilm malam yace thumma la budda sannan kuma ba makafa dole ne min al-jiddi daga kokari wal muwazabati da dawwama akan karatu walmulazamati da kuma lazumtar karatu din da kowane lokaci ɗalibin ilimi ya lazumci karatu to wannan ba makawa dole mutumin da yake so a sa shi cikin sahun ɗaliban ilimi masu neman ilimi almajirai masu karatu to dole ne sai ya haɗa waɗannan abubuwan guda uku ya zamanto an samu aljiddu ƙoƙari saboda baitin da muka rufe wannan fasali wanda ya gabata da shi ya yi magana a kan wato ƙoƙari dole ya zama to ka bayar da matuƙar ƙoƙarinka wajen abin da ya shafi karatun nan sannan kuma ya zama to an samu almuwazaba dawwama akan karatu ɗin kadda daga kayi kwash-kwash kayi watanninka biyu watanninka uku shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ka ce kawai ka zama malami ka je kai ma ka buɗe majalisi ka dinga koyarwa ka daidaita kanka da waɗansu daga cikin malaman da ka san ko harcensu baka kama ba to wannan kada ɗalibin ilimi ya zama to ya yi haka wal mulazamati sannan kuma da lazumtar karatun ya zama to in akan moto kake to karatun akan moto yake in a tafa kake karatun ya zamanto a ƙasa yake in a kwance kake karatun ya zamanto yana kwance in a ganka kawai an ga karatu to haka ya kamata wa ilaihi al-isharatu wato zuwa ga wannan nema ubangiji subhanahu wata'ala yayi nuni fil qur'ani cikin alqur'ani bi qawlihi ta'ala da fadar ubangiji subhanahu wata'ala da yace wallazina jahadu fina Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suka yi ƙoƙari, waɗanda suka yaƙi zuciyarsu, suka yaƙi san kansu, fina cikin yi mana biyayya, suka bayar da rawukansu wajen yi mana biyayya, suka kashe rayuwarsu cikin yi mana biyayya. Ubangiji ta'ala ya ce da na hadiyan nahum subulana lalle ne za mu shiryar da su hanyoyin waɗanda za su sadar da su zuwa ga aljanna. wato allazina jahadu fudail ibn iyad daya daga cikin magabata yace waɗanda suka yi kokari suka baza kokarin su fi talabil ilmi cikin neman ilimi ka yi iyakacin ƙoƙarinka Allah shi kuma ya ce da nahadiyan nan lalle ne za mu shiryar da su wallahi za mu shiryar da su su bulana hanyoyinmu na alkhairai za mu yi ta buɗe musu hanyoyi na alkhairai su dinga fahimtar addinin na musulunci su dinga fahimtar ilimin sannan kuma mu rufa musu asiri an gane ko wannan shine abin da fudail ibn iyad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya fassara wannan ayar wa inna allaha lama'al muhsinin lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tare da masu kyautatawa da agajinsa da taimakonsa da ƙarfafawar shi gane wa ƙaulihi ta'ala da kuma faɗar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ce ya ya haya ya kai annabi ya haya khudil kitaba bi quwwa ka riƙi wannan littafi na attaura bi quwwacin da ƙoƙari da gaske wato littafin attaura wanda aka saukar wa annabi Musa alaihi salatu wassalam to a lokacin annabi Zakariya mahaifin annabi Yahaya da shi ake hukunci shine littafi wanda yake ake karantar da shi shine Allah tabaraka wa ta'ala ce muka ce ya Yahaya ya kai malam Yahaya dan annabi Zakariya khudhil kitaba bi quwwa ka riƙi wannan littafin da gaske ka riƙe shi bi jiddin wajtihadin da gaske da ƙoƙari da kuma bazama ƙoƙari cikinsa na'am
وقد قيل من طلب شيئا وجد وجد ومن قطع الباب ولج ولج
وقد قيل حقيقة an faɗa wato malamai suka ce man ɗalaba she'an dukkan wanda ya nemi wani abu dukkan wanda yake neman wani abu wajadda kuma ya baza ƙoƙarin shi cikin neman wannan abu ya zamanto ya hana idan shi barci da dare wajada to daga ƙarshe zai samu wannan abu an gane ko za mu ga wannan haka ne kuma duk wani abu na alkhairi idan ka neme shi kuma ya zamanto ka tashi ka tsaya ka hana idan ka barci da dare ka hana idan ka barci da rana ka daina shiga cikin jama'a to da ƙarshe dai za ka cimma gurinka insha Allah wannan za ka ga cewa in wani ya baka tarihin aurensa lokacin da ya hudu aure za ka ji an ce baban shi bayya so wani yarinya bata so yarinya ce kaɗai take so a ɓura a hwaɗo a ɓura a hwaɗo a shiga a huta daga ƙarshe dai da ya hana idansa barci alaikum salamu rahmatullah da ya hana idansa barci ya zamanto da kowane lokaci yana kai ƙoƙon barar shi wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya wa Allah ta'ala wannan kukan nashi yana gaya mai matsalar shi to Allah ta'ala sai ya kaddara kuma ya aure ta an gane ku to haka nan dukkan wanda yake neman wani abu ya zamanto ya baza kokarin shi a cikin neman wannan abu to shi kuma zai sadu zuwa gare shi wa man qara albaba dukkan wanda ya kwankwasa kafa walajja ya nanace wajen kwankwasa kafa din nan ya ki shiriya yayi kwankwan kwankwan aka rabu da shi yayi na biyu kwankwan kwankwan aka rabu da shi yayi na uku aka rabu da shi ya wuni yana yi walija daga ƙarshe dai za a zo a buɗe mishi a ce kai wannan ɗan kwawa ɗin nan bari dai ba buɗe mishi ba kai bai daina kwankwasa wani ba amma idan ya zamanto ka fara abu kwash-kwash sai kaga ba ka ganewa ka ce kai karatun nan wahala gare shi ka aji sai zamanto kowane abu ba za ka iya yin shi ba ba abin da za ka ce za ka shige shi ba wahala a cikinsa duk abin da kake gani mutum yana cikin bishasha da sauransu ko to farkon shi akwai wahala kowane abu ne idan kana tunanin kasuwanci a damƙa maka kuɗi yau aka damƙa maka miliyan goma baka iya ba kasuwanci ko wallahi karka yi tunanin kayi kuɗi wataƙila sai ka batantana miliyan goma wannan baka tashi ba saboda ba karance ta ba to haka nan yanzu in ya zama to kana kasuwa in ka ce kai din wahala kai ba za ka ɗauke ta ba to sai ya zama to ka zo ka kwanta a gida ka daina kasuwanci saboda ɗan kasuwa in wata irin wahala ce za ka ji cewa ya ganta wani lokacin ya hana idan shi barci ya fita wajen karfe biyu na dare an kawo mishi kaya ya je an sassafce kai kana sheka barcinka an yi kaza an yi kaza wani lokacin ba zai kwana ba ma a garinsu wani lokacin a ƙasarsu ma ba zai kwana ba inda zai kwana yana ɗaɗɗar saboda bai san ba makwabtan shi mun gane da kyau to shine yace dukkan wanda ya kwankwasa kafa waladda kuma ya nanace cikin kwankwasa ta walija daga ƙarshe zai shiga an gane da kyau inda ya zamanto kana da kwawa kana da nanacewa idan aka yi karatu yau a ce an yi darasi da ka zo a biyawa ta farko kaga kashi ɗaya cikin goma baka gane ba sake maimaitawa watakila za ka iya ɗaukan kashi ɗaya cikin goma in ka sake maimaita zai zama kashi biyu cikin goma kana tewon biya shi kana tewon biya shi har ya zama to ka ga cewa ba wani magurin da baka gane ba inda baka gane ba bai huce guri ɗaya kashi ɗaya cikin goma ba in ka zo makaranta sai ka yi tambaya to amma in ya zama to ka mai da kanka kawai da kayi biyawa ɗaya kai tunanin ka kawai za ka gane karatun nan da ka zo ka yi biyawa ɗaya sai ka kamar ma karatun ya yi yawa sai ka raka faɗa ka raka karatun nan da ake yayewa karatun nan da ake yayewa sai zama to kai ka lokacin da ka bashi bai huce kashi ɗaya cikin gomar lokacin da ya kamata a baiwa karatun ba kaga ba za ka samu bayan da kake so amma in kai ta nana cewa kai ta nana cewa kai ta zuwa kai ta dawowa ka tura ka turo ka tura ya turo ka daga ƙarshe ka tura haka kuma ka buɗe mun gane da kyau don irin waɗansu abubuwa da aka ce bi tajriba ƙwarati ɗa'ira da jarrabawa ne jirgin sama ya tashi lokacin da za a haƙa jirgin sama inda za ka bibi tarihin lokacin kafin jirgin sama wanda ya fara yin jirgin sama ba kawai radda ya bara nan da ya fara tashi wataƙila ya yi bugawa ya zo shi da wannan salo ɗin ya ga bata ci ba ya zo da wannan salo ɗin ya ga bata ci ba ya zo da wannan salo ɗin daga ƙarshe kuma da ya zo da wani salo ɗin sai ya ci sai ya tashi ba to haka nan kowane abu in ka ce kawai karo na farko daga ka tura zai tafi ba haka ba ne wannan abu an gane da kyau na'am
wakila بغرض ما تتعنى تنال ما تمنى قيل يحتاج في التعلم والتفقه إلى الجد ثلاثة المتعلم والأستاذ والأب إن كان في الأحياء نعم وقيل aka ce bi kadari ma ta ta'anna ta nalu ma ta manna gwargwadon yadda ka ci wahala wajen neman abu gwargwadon yadda za ka samu abin da kake guri na'am an gane ku gwargwadon wahalarka gwargwadon ladanka haka ma'aike gaya wa da aisha walakin na ha ala kadari na sabiki ya ce to umara lada lada ce ladan da za ki samu gwargwadon wahalarki ne haka nan gwargwadon wahalarka gwargwadon cimma gurinka kana so ka cimma guri amma kai kuma dun wahala ba ka santa alamar cewa baka son wahala shine aga kana wahaltar da kan naka an gane ku alamatu man la yuridu al'ana shine aga shi yana wahaltar da kanshi alamar wanda baya son wahala baya son gajiya shine aga yana gajiyar da kan nashi saboda wannan gida na duniya anan gida ne na aiki gida na sakamako a gobe kiyama yake to alamar cewa kana so ka zamanto ka huta ka huta hutu wanda yake na dindindin babu takurawa shine ka wahaltar da kanka a yanzu amma in a yanzu zaka zo ka ka ce kai baka son wahala baka son ka tabusu da kowane lokaci dan abin da zai dan taba jikinka zai kwasire ka kadan to kai ba za ka yi shi ba ka ce ni barci ban saba bayin barcin da yake kasa da awa goma cikin dare ka ce ni in ba karya goma ba ma na kwanta hawan lokacin wa sallar asuba ma ya karya takwas nake yin ta dan Allah mala za a ce kuma in kwanta karya goma in tashi karya biyu me nake kwaya na sha an gane ko wani za gani shi kawai shi wani yar gare shi to kai da kana neman karatu na ruwanka da wata yar yar da sauransu ta wanda ya tara kaya ce. Zancen ka yi barci yadda kake so ya ishe ka kamar mesa, ba na ɗalibin ilimi ba ne ɗalibin ilimi shine a ga idan shi ya yi jajjawur na cewa akwai buƙatar barci ko wani malamin mu a jami'a baba baba ibrahim daktar ne allah ta'ala ya kara mai lafiya malamin hadisi ne wajen shekarar shi ashirin da bakwai a madina yana karatun hadisi to muna karatu wata rana yake ba mu tarihinsa ya ce shi rabon shi da ya ce gashi ya zo shi ce bismillah zai kwanta ya yi shimhuda kawai zai kwanta ya huta ya ce wallahi ya fi shekara ashirin ya ce kawai sai dai in yana cikin karatu ne barci ne kwashe shi amma wallahi in ka ji yadda yake kawa hadisai da ka din kurkin da zai shiga in daktora kuke in mastar kuke in marhala jam'iyya kuke ba wanda zai shiga da takarra in kaga takarra a hannun shi ta sunayen ku ce wanda bai zo ba a rubuta kawai amma ya zo shi da littafi yana kirikiri tu ka ya gama da abu to kana son kana son karatu amma kuma ya zama to kullum kawai kai ya barci hal yarkin barci gare ka ina gama ɗalibin ilimi da wani barcin da barcin rana halitta shi bai barcin rana kan shi ciwo yake sai ka tara kaya irin wannan barcin rana da barcin dare da yawa sai na wanda ya tara kaya ne shi ne ya ce biya ƙadari mata ta'anna gwargwadon yadda ka ci wahala ka sha wahala tanalu mata manna kake samun abin da kake guri ila aka ce يحتاج في التعلم والتفقه إلى الجد ثلاثة يحتاج wato ɗalibin ilimi yana buƙatuwa fi ta'allumi cikin neman iliminsa wata faƙuhi da kuma fahimtarsa addini yana buƙatuwa idal jiddi talatatan zuwa ƙoƙari na ɓangarori guda uku ɗalibin ilimi yana buƙatar ya zamanto kafin ya samu ilimi a samu ƙoƙari daga ɓangare guda uku amma in ya zamanto an rasa ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin guda uku to ilimin zai samu amma kuma dai ba kamar yadda ake so ba na farko almuta'allim shi mai neman ilimin almajir zamanto mai ƙoƙari ne duk yadda malami ya kai akan ya ba da karatu a fahimci karatu in ɗalibin ya zamanto mai ganda ne ba shi da ƙoƙari kawai in a koya mishi in ya rufe daga makaranta in ya tafi gida ya ajiye shi tohe in zai zo makaranta hallo in ka gan shi ya buɗe littafin nan tohe a makaranta a gida ba shi da alaƙa da littafi yana zuwa gida in ya zo shi da wata gumama ya zo da jallabiya ya zo da hula da sauransu in ya koma gida he ya cancire ya wuto ya sa ya sa thank you in ka ganshi kai ka ce ba shi bane wanda ya tafi makarantar nan zaka ce kananka ne ba cinikin ne malam an gane ku to akwai buƙatar ya zamanto shi ɗalibin ilimi mai karatu din yana buƙatar ana buƙatar ya zamanto yana ƙoƙari idan baya ƙoƙari duk yanda malami ya kai wajen iya sharhi wajen iya bayani da fito da da matso da nesa kusa to ba yanda za a yi ɗalibin ilimin nan ya gane saboda ba karatun bane a gaban shi na ɗaya kenan wal ustaz da kuma malami ya zamanto malamin ba mai son jiki bane in ya zamanto kai ɗalibin ilimi kana son karatu kana zuwa makaranta a kan lokaci duk waɗansu doka da ya kamata ka kiyaye sai ka kiyaye amma watarin sai ka zo ka shaƙo iska ka zo kana so ku yi karatu malam in ya hoto yana mai ka a shi Allah ina a gaje nake babu karatu yau ku yi haƙuri da Allah a dafa mai shayi shikenan kun zo kun shaƙo iska za a yi karatu amma kuma ya ce a dafa shayi malam ya zamanto kawai mai kasala ne sai ka zo ka ka zo makaranta tun karfe takwas ta safe a ce malam akwai wata sabgar abokinsu sun tafi sha ya zo shi ta rana yana dawowa sha ɗaya ta to to alhamdulillah rabbana ku ta yi gida sai da mareci hallo da murci aka dawo haka nan to kaga malamin ya zamanto mutasahili ne baya tsayawa baya jajircewa akan ɗalibansa to sai ya zamanto an kwashi lokaci mai tsawo a cikin ɗaliban akwai masu himma amma kaga cewa karatun da suka yi bai kamata ba a ce a wannan shekarun karatun wannan ne kaɗai suka yi an gane wannan dole ne da manto malami shi ma mai kokari ne ba mai son jiki ba ne amma in ya zamanto malami ne mai son jiki to yaran nan sai dai kawai dai albasu haƙuri sun yi karatu amma waɗansu inda a ce an damka su a hannun malami mai kokari to karatun da za su yi a wannan gurin sai ya limka linkin ba linkin wanda za su yi a gurin wannan malami mun gane na uku kuma wal'abu da ƙoƙarin ma'aihi ma'aihin yaro idan ya zamanto kai yaro kana son karatu in ka zo makaranta za ka tarro malami a makaranta yana jiran ka ka zo ka amma sai zamanto baban shi kuma ba wannan bane a gaban shi in ka tashi to yi maza maza ka kai takin wannan kana ji ko ban ruwan shi da kayan sallar asuba ko ba kai ba shi dai taki dai kawai ka kai takin ko ba kai ba ka ce na kai baba to yanzu to karya takwas da rabi cewa yanzu kana ji ko ka iya hudda wannan wannan in can bakin gari ka kai zuwa karfe goma kenan ka tafi makarantar daga can to in ya zamanto malami ya bayar da matukar kokarin shi ya bayar da rayuwarsa tun karfe takwas ya fito makaranta almajiri sai karfe goma zai zo shi makaranta kuma shi ma almajirin yana son karatu ɗin amma sai ya zamanto matsalar wanda yake bashi odar ya zo makaranta bai ce ya zo ba sai wannan lokacin kaga bayan da za yaron nan ya karatu yadda ya kamata saboda ma'aihin shi bai damu da karatunsa ba amma in ya zamanto ma'aihin shi ma mutum ne wanda yake jajirtacce ya ce malam yadda nake so ya karatun nan daga baki har zuciya haka ne duk abin da yake bukata na karatu a gaya mini zan yi shi to karfe takwas ya zama to yana makaranta to baban nan tun daga an yi sallar asuba in yi alwala zai tafi masallaci zai daddaba shi tashi tashi ya alwala mu tafi masallaci yana dawowa ba wata zai bai je kwanta a yi karatun jiya da mareci ka bibiya ka bibiya karfe bakwai da rabi tana zai ci musu in kin dawo abinci zuba musu in ya ga za ta ɗan jira ma da yawa ce amshi dala ashirin in ka je ka can makarantar in an hudu ku kuje ku karya an gane ko ya zama to shi dai ya ɗaurewa ɗan shi gindi a kan ya raka zauwa makaranta a kan lokaci waɗannan ƙoƙarin guda uku na mutanen nan guda uku dole sai an same shi in ana so mutum ya yi karatu in kana fil ahya'i idan ma'ahin ya kasance yana ɗaya daga cikin rayayyu amma in ya zamanto Allah ta'ala ya amshi ransa to sai ya zamanto mahaifiyar yaron ya zamanto ita ce za ta wakilce shi mahaifiyar al'imamul bukhari ita ta wakilce mahaifinsa imamul bukhari ya rasu tun yana baban shi ya rasu tun yana ɗan ƙarami amma saboda mahaifiyar shi mahaifiya ce wanda take ɗanita ta iba abida sai ya zamanto ta tattala yaron nan har ya tashi ya zamanto ya zama malami na duniya a ɓangaren addini al'imamul bukhari malamin hadisi ne kuma amirul mu'mini na laifin hadisi haka al'imamu malik shi ma mahaifiyar shi ita ta cancane shi ta tarbiyyantar da shi to in ya zamanto ba a hannun mahaifiyar ba yake a hannun wani daga cikin ‘yan uwan mahaifin yake ko a hannun wani daga cikin ‘yan uwan mahaifiyar yake, to dai wanda yake hannun shi ya zamanto yana ƙoƙari wajen abin da ya shafi aiko shi makaranta. Mun gane? To waɗannan su ne guda uku, wanda idan ana so mutum ya yi karatu, sai an haɗa waɗannan guda uku. Malami din yanda ya kai a fitowa da sabko da wuri in ya zamanto yaran sai lokacin da suka ga dama za su zo su. Kaga ba yanda za a yi karatu ya samu yanda ake so. in ya zamanto yara suna ƙoƙari su zo su a kan lokaci iyaye suna turo su amma sai zamanto malamin shi kuma ɗan gafala ne ya tashi ya tafi can akwai yana harkar jagwal dama an yi kaza an yi kaza an yi kaza can ya je shi an tsera shi an yi kaza an yi kaza ya zo shi makaranta yara sun cika wa'ansu sun yi hada an yi kaza an yi kaza da shari'a zai ji ko da koya karatu zai ji to amma in ya zamanto guda uku nan kowa muhimmiyar da take kansa ya bayar da ita shi ma'aiki lokaci zuwa lokaci zai zo shi makaranta ya tambayi malam menene matsalar ɗan shi to kaza kaza kaza kaza ne yana ji ko ba ji karfe nawa ake tashi in ya koma gida ya san yadda zai yi in ɗan shi akwai abin da baya yi wanda ya dace a ce ya yi to ya sa shi akan ya yi sannan kuma yaro shi ma ya zamanto yana da ƙoƙarin wannan an dasa mishi son karatun a cikin zuciyar shi sannan kuma shi ma malamin ya zamanto yana da ƙoƙari kada ya zamanto mai son barci ne ɗayan malamin in ya sa barci a ran shi to babu zancen karatu Mm, karatu ya ruguje na
شرح الشيخ الشيخ الإمام الأستاذ سديد الدين الشيرازي رحمة الله عليه للإمام الشافعي الجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق وأحق خلق الله درهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجاح ضمن الغناء ضدان يفترقان أي أي تفرق na'am anshadani shekul imam ashekhu dattijo al'imamu shugaba al'ustazu malami sadiduddin makatarcin addini ashirazi al'imamu shirazi rahmatullahi alaihi jin kan Allah ya tabbata a gare shi anshadani ya saba mun waka lil imam shafi'i wanda wannan waka ta al'imamu shafi'i ce muhammadu bin idris a shafi'i ya ce aljiddu yudni kulla amrin shasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi wa haqqu khalqillahi bil hammi mur'un dhu himmatin yubla bi aishin dayyiqi ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجاه رم الجنا ضدان يفترقان أي تفرق ya ce aljiddu ƙoƙari yuduni kulla amurin shasi'in yana kusanto da dukkan al'amari wanda yake manesanci ƙoƙari bazama ƙoƙari yana kusantowa da nesa kusa yana kusanto maka da nesa yanzu mu ɗauka haddal ƙur'ani idan aka ce mutum ɗan shekara ashirin da biyar ya haddace ƙur'ani za a mai barka da arziki ko ba za a mai ba za a mishi barka da arziki to amma in a ce za a baza mu ƙoƙari yaro yana ɗan shekara bakwai ya zama to an samu waɗannan ƙoƙarin na ɓangare guda uku ko bai wuce shekara sha biyu zai haddace ƙur'ani an gane a gabe kai barabin shekara ashirin da biyar mako bai wuce shekara sha biyu zai haddace alƙur'ani dan yanzu da ce a kullum ana samun ci gaba da sauransu a nigeria akwai makarantar da in dai mutum yana da wayo aka sa shi makaranta ko ta ƙur'ani a shekara ɗaya zai haddace ƙur'ani shekara ɗaya zai an gane ku wanda da za ka ga yanzu in ka cire shekara talatin manya wanda za su ba da tarihi za su ce wanda suke mahaddata ƙur'ani a murya za a iya lissafa maka su kuma a lokacin nan a wanda suke mahaddata ƙur'ani din wanda yake ɗan shekara talatin shine yaro za a ga a lokacin nan yaro wanda yake ɗan mitsitsi ya je shi ya yi karatu a cikin ya ce kada ka ji a ɓata maka karatunka baka da hankali kaza kaza kaza kaza kaza to amma yanzu in aka ce daga ɗan shekara talatin abin da ya kasa ka zano mahaddata alƙur'ani ko kai he kamance waɗansu daga cikin wanda ka sani an gane ko to a kullum allah ta'ala yana kawa nesa kusa to ƙoƙari mutum ya baza ma ƙoƙarin shi yana kusanto mai da nesa kusa yana kusanto mai da nesa an gane shine aljiddu ƙoƙari yudini kulla amrin shasi'in yana kusanto da dukkan al'amari wanda yake mai nisa al'amarin da yake na nesa ne idan ya zamanto kana da ƙoƙari a ɓangaren karatu sai ya ga cewa waɗansu sun fi shekara biyar da fara karatun nan amma saboda karatun su suna mai shan ruwan tsuntsaye ne sai ya zamanto kai da ka fara cikin wata biyar kaga sun fi shekara biyar suna yi ko cikin wata biyar sai ga abubuwan da ka fahimta su ba su ma fahimce shi ba saboda kai kawa abin riko na gaske ka ba shi mutunci ka ba shi kima sai ya zamanto kuma ka samu abin da su ba samu ba cikin shekara biyar din nan waljiddu yaftahu kulla babin mughlaqi yace kokari kokari yaftahu yana budewa kulla babin mughlaqi dukkan kafa wanda take a bar kullewa din kafar da ya zamanto a kulle take kai ta kokari akan ka tura ka girgiza ka girgiza ka girgiza za ga daga karshe za ta budu mu dauka ka yadda kiranka a wani guri ga kwadanka ka zo ka girgiza ka girgiza yanzu yadda ka ɗauko dutse ka mishi buga ɗaya bai huta ba kai buga ta biyu ta uku in kai in ma bai huta ba kana cikin yi za ga ya balle shi kenan an huce guri ka kai kokari amma inda a ce za ka zauna ka kallace shi ka ce to bari hal ya buɗe dai mu gani kawai ka zauna kai a nan shi a nan sai ku shekarar dubu a haka nan shi bai ya buɗu ba kai kuma kai ba kai ba komi to haka nan karatu yake sai kana kokari za ka gane cewa kawa tana buɗuwa amma baka kokari ya za ka gane cewa karatu ba shi da wahala sai za ka yi karatun nan wahala gare shi so ba ka kokari kenan amma in kana kokari ka hana idan ka barci ka yi kaza ka hana idan ka zama a cikin jama'a ka hana kanka zama a cikin jama'a to yanzu a wannan lokaci in ka ɗauki lokaci kana yi za ka gane cewa lalle ashe abin kawai da fari rukunsa kainar kashi muka mishi shi yasa muka ga wahalar shi to amma da ka dawo kuma ka mai ruko mai kyau sai ya zama to ka ka ga alƙiblar shi kenan wa haqqu khalqillahi bil hammi mur'un dhu himmatin yubla bi aishin dayyiqi wa haqqu khalqillahi mafi cancantar bayan Allah daga cikin halittu na Allah wanda ya fi cancanta bilhammi da ya damu ya shiga cikin bakin ciki ya shiga cikin damuwa wanda ya fi dacewa da ya shiga cikin damuwa imru'un mutum zu himmatin wanda yake ma'abucin himma wanda take madaukakiya ma'abucin himma madaukakiya yubla bi aishin dayyiki wanda kuma aka jarrabe shi da kuncin rayuwa wannan shine mafi cancanta daga cikin bayin Allah idan har akwai wanda ya kamata su damu akan yanayin da suke ciki to wannan shine yafi dacewa da ya damu da yanayin da yake ciki gashi yana da himma madaukakiya yana da tsan karatu in ya zo shi gida karatun yake a makaranta karatu yake amma kuma sai Allah ta'ala ya jarrabe shi da kuncin rayuwa ya zama to sai wata guda ma dala biyu tashi bata fito da bata biyo bata ka hannun shi zai ta ganin mutane tana cancanza kuɗi yanzu ga shi nan ya karanta littafi kaza yana buƙatar sharhin littafi kaza amma kuma ba wai zancen sharhin ba ko matanin littafin ne da aka saya mishi kaga yanzu irin wannan mutanen ga su da himma ɗin inda littafin karantawa za su yi yana da sayar bukhari yana buƙatar fatahul bari yana buƙatar umdatul qari yana da littafin jalalaini yana buƙatar ibnu kasir yana buƙatar taysirul kalimir rahman yana buƙatar aljami'u li ahkamil qur'an yana buƙatar jami'u bayan fi ta'wil ayil qur'an yana buƙatar albaharul muhit yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza to amma yanzu shi ko a ciccire nama shi ba za su sai wannan littattafan amma kuma inda a ce yana da kuɗin yana kana ba shi kuɗi yau ka damƙa mishi wata jika ɗari to gobe in ka tambaya ina wani caza yana kano me ya je ya tafi ya siyo littattafai shi kuɗin shi kawai a littafi yake karewa an gane ko ga himma maɗaukakiya amma kuma sai Allah ya jarrabe shi da kuncin rayuwa to wannan shine mafi dacewa daga cikin bayan Allah in har akwai wanda zai damu akan yanayin da yake ciki to shi ya fi dacewa da ya damu akan yanayin da yake ciki mun gane to kuma haka dama Allah ta'ala ya kaddara idan ya zamanto wani za ga Allah ta'ala ya yalwata mai duniya amma kuma ɓangaren karatu ba ruwan shi da shi wani za ka ga an ɗauke mashi kowata wahala a kan ya tsaya ya yi karatu amma kuma karatun ba a gaban shi ba yake wani kuma za ka ga cewa neman da yake ma shine a ce an rage mishi ma wani abu daga cikin ayyukan da yake misali ba shibka ba ya tafiya ya shibka a ce an ɗauke mishi noma ma in aka ce an ɗauke mishi noma karatun da zai yi ta yi a wannan lokacin to amma wani za ka ga an ɗauke mishi noma an ɗauke mishi shibkar da suna shibkar ma a ce sun wasa yanzu amma kuma karatun ba a gaban shi ba yake a ni ba da kwa ba nake ba eh mana da kari kada ce da shi da ke sunan shi ne ban kama ba na'am wa min ad-dalili 'ala al-qada'i wa hukmihi bu'usul labibi wa tibu aishil ahmadi bu'usul labib tsananin wahala tsananin yanayi na mutumin da yake mai hankali wa tibu aishil ahmadi da dadin rayuwar wawa wannan minar dalili alal qada'i wa hukmihi yana daga cikin dalilai wanda suke nuni akan kaddara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma hukunci na Allah ta'ala yanda Allah ya hukunta duniya ta kasance a yanzu a hankalce idan aka ce wannan mutum ne mai hankali mai tunani mai kaza wannan mutumin wawa ne ba shi da hankali ba shi da ilimi idan aka damƙa musu sana aka ce su je su yi sana a hankalcewa zai ci riba a ciki mai hankali zai ci riba a hankalci to amma saboda Allah ta'ala idan ya kaddara abu wannan ka sani tun kuna yara da kuka tashi ma baro ne tun kuna yara kowa ya fi shi wayo wannan shi kuma ya fi kowa wayo a cikinku amma sai ga wanda ya fi kowa wayan ya tashi talaka wannan baro din wawa din da aka maida shi bai fahimci ba komai sai ga kuma Allah ya ɗaukaka shi mun gane da kyau to wannan yana daga nuni yana nuni akan kaddara ta ubangiji da kuma yadda Allah ta'ala ya hukunta saboda mu gane cewa abin da Allah ta'ala ya kaddara na abin da ya shafi daɗin rayuwa ko rashin daɗinta ba shi da alaƙa da iliminka ko rashin iliminka idan kana da ilimi ba shi yake nuni akan cewa ba za ka shiga cikin rayuwa mai daɗi idan kuma wannan shi jahili ne mutum nawa za ga cewa jahili ne ba a rabu ba boko amma yanzu ba wai kai ba ko in gidanku ga baki ɗaya sai si an gane ko ya mallaki dukiyar da ko in gidanku ga baki ɗaya sai si amma kai gashi da arabin taka da bokon taka ka zo ka ka buga faransai a taba ka zo ka yi larabci a taba amma jika ɗaya ta fi ƙarfinka an gane to irin irin yan bokon yan bokon zamani kenan wanda sun gama karatu amma kuma ba aiki kuma ba kobiya kuma sai zaman banza an gane kuma zai su zagi mutane to yana daga cikin dalili wanda yake nuni akan kaddara ta Allah kenan da kuma hikima ta Allah yanzu kai a ganinka in kai ne za a wa tambayar ta za ka yi mai hankali mai ilimi shi ya kamata a ce ya shiga cikin daɗin nan amma wannan wawan wanda ya aka zo in rubutu za a yi sai an rubuta mishi sai an karanta mishi ya ce ku rubuta yana bin wani kaza ka rubuta yana bin wani kaza so ku rubuta kuma wani ya biya ni kaza wani ya biya shi kaza in ka bashi kace ya karanta shi ya maka ma haka ya ce ya karanta daga nan shi bai san bayan da rubutun yake amma kuma Allah ta'ala ya sa shi ne mai gidan ka kayya haka Allah ya kaddara lakinna marru zikal hija hurima lijina al-imamu shafi'i ya ce sai dai wanda Allah ta'ala ya arzuta shi da ƙwaƙwalwa mai kyau Allah ya ba shi kaifin hankali yana fahimtar karatu yana fahimtar abin da ake mai a makaranta wuri malgina shi kuma sai a hana mai wadata wannan kaso mafi tsoka cikin malamai haka ne an gane ku kaso mafi tsoka cikin masu ilimi haka ne wannan in Allah ta'ala ya baiwa mutum hankali da basira da fahimta ko shi kuma sai Allah ta'ala ya rage mishi bangaren abin da ya shafi wadata daddani kishiyoyi ne guda biyu yaftari gani suna rarraba ayyata farruɗi matukar rarrabuwa da wadata da kaifin hankali kishiya ce guda biyu idan za ka zauna da wani mai kuɗi ka tambayi wani abokin shi wanda suka tashi tun suna yara wani zai ce muka yi wani ai a da dolo ne in muka je makaranta kashin da yake sha a gurin malam in aka koya karatu mu duka yi mu zo mu harra amma shi bai ba harra amma gashi nan kuma shi Allah ta'ala ya bashi mi ya bashi wannan wadata kaga mutum gashi tun yana yaro ma dama da hadda yake kaza kaza kaza da kaifin kwakwalwa da sauransu amma daga ƙarshe sai ya ga cewa rayuwar shi tana cikin yanayin na kunci an gane to amma ana samun ɗaiɗaiku wanda Allah ta'ala ya haɗa musu guda biyu ana samun ɗaiɗaiku wanda Allah ya ba su guda biyu gashi da ya tashi ma dama yana da basira kuma gashi Allah ta'ala ya hore mai abin hannu irin su Abdulrahman dan Auf irin su Uthman ibn Affan daga cikin sahabbai kenan irin su Abdullah ibn Mubarak daga cikin tabi'ai malami ne sannan kuma dan kasuwa ne an gane to wannan ana ana samu yan kaɗan daga ciki amma ka so mafi tsoka in za ka yi lissafi akan masu kuɗin duniya wanda suka fi kowa kuɗi a duniya in ka ɗauko mutum goma na farko inda za ka karanta tarihinsu za ga cewa wani daga boko ya fita saboda an sallame shi ba shi da kaza ba shi da kaza wani kuma daga makaranta irin ta allo da sauransu ya fita ya fasa karatu wani daga kaza wani daga kaza wanda za ka ji an ce babban mai ilimi ne za ga cewa za ka ja lokaci kwada za ka samu a ciki to za ga ba su bane mafiya yawa adadi mafiya yawa su ne wanda ya zamanto ba su da saurin fahimta ba su da saurin fahimta wanda ba su da saurin fahimta su ne adadi mafiya yawa sama da wanda suke da kai saurin fahimta mun gane da kyau to wannan shine ce lakin na maruzikal hija hurimal yina diddani yaftariqani ayyata farruqi wato kishiyoyi ne guda biyu wanda suke rarraba iyakacin rarrabuwa na'am
وأنشدت لغيره تمنيت أن تمسي فقيها مناظر بغير أناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون نعم وأنشدت لغيره an saba mana waka ga wani al'imamu shafi'i wani daga cikin malamai yake cewa تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير أناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا yanzu kana gurin kana mangarin ka zamanto babban malami wanda ya fahimci addini na musulunci munaziran wanda yake mai bincike a harkoki na addini mai bincike a cikin littattafai ya je ya buɗe wannan littafin ya yi bincike ya fito da fa'idodi a ciki ya leƙa wancan ya fitar da fa'idodi ya leƙa wancan ya fitar da fa'idodi bai gaire a na'in ba tare da ka ci wahala ba ba tare da ka yi wahala ba kake burin ka zama kuma babban malami na fi'u ce lallai abin haka kuma hauka ce cewar jununu fununu ce hauka ma kashe-kashe ce amma taka mai ƙarfi ce an gane ko in dai kana so ka zamanto tumsiya a nan ma'anar shi an tasira ne ka zamanto malami wanda ya fahimci addini na musulunci kuma mai bincike to shi ne ka wahaltar da kanka alamar kana so ka zamanto kenan amma kullum ka ce kai so kake ka ganka tsatsaf ba ka da matsalar komai ba ka cikin tunanin komai ba ka karatu amma sau kake aka yi magana akan karatu ka ce wani abu daga akwai irin wa'annan masu masu son tsoma baki a cikin addini su kuma ba karatu suke ba in kana so ka yi magana a cikin addini addini ba shekaru ba yake kallo addini ba kudinka yake kallo ba addini yana kallon dalilan da za ka zo da su ne abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani da kuma hadisai na ma'aiki akan fahimta ta magabata na ƙurai to inda kana so ka zamanto ɗaya daga cikin wanda za su dinga magana a cikin addini ba tare da an kushe wannan magana taka ba to lalle shine sai ka wahaltar da kanka mun gane shine tamannaita an tumsiya faqihan munaziran yanzu kana mangarin ka zamanto babban malami na fiƙihu wanda yake mai bincike a ɓangaren matsaloli na addini amma kuma bi ghairi ana'in ba tare da wahala ba ba tare da ka hana idan ka barci ba in ka gawa na ba banza ba in ba abu ba dare to an burana eh to to kun janne kun janne da alwari yace in ka ji wani ba banza ba to wal jununu fununu yace hauka ma kashi kashi ce amma dai takan mai karhi ce eh walai saktisabul mali duna mashaqqatin tahammaluha yace iktisabul mal tsururtar dukiya neman dukiya walaisa duna mashakkatin ba a yin shi ba tare da an sha wahala ba tahammaluha da zaka jibinci da zaka jure wa wannan wahala din wani in ya gaya maka da damuna yanda yake shan kalubale a harkar kasuwancin shi wani lokacin a cikin mota ruwa ya ba su kashi wani lokacin yana can garin mutane ruwa ya ba su kashi runhuwar da suka shiga mata hoshi wani ice ya faɗo mishi ya zo shi cikin dare yana karkarwa idan ya gaya maka wahalar da ya sha to za ka ce lalle da aka ba shi wannan ni'imar bai kamata ba a ce an mai hassada to neman duniya wannan iktisabul mal sururtar dukiya wannan neman dukiya laisa duna mashakkatin ba a yin shi ba tare da an sha wahala ba wanda tahammaluha kai mai neman duniyar wannan zaka ci wannan wahala din to fal ilmu kayfa yakunu to ilimi kaka zaka ce kuma ka same shi ba tare da ka sha wahala ba wannan ka san matsayin yanda dukiya take a wajen Allah yanda take da kai kaskanci a wajen Allah to Allah ta'ala zai baiwa bawan shi dukiya amma ita ma sai ya sha wahala sai dai ta wani tafi ta wani kuma kai ya za ka yi tunanin cewa ilimi wanda da shi ne za ka san Allah da shi ne za ka bauta wa Allah da shi ne za ka yi ibada ibadar ka ta zamanto a masashiya ka ce kuma babu wahala a cikinsa ka ce ba za ka sha wahala ba cikinsa ka ce ni mala aini duk littafin da yake da wahala ba zan karanta shi ba ce to ka yi haƙuri da karatun amma ba littafin da ba shi da wahala a wajen rago saboda wata azumu fi aini sagiri sigaruha wata suguru fi aini al'azumi al'azaimu manyan littattafai suna zamantowa ƙanana ne a idan mutumin da yake da babbar himma idan kana da himma mai girma sai ga cewa littattafai manya wanda suke cika ido amma kai ka ce to wani yanzu fatul bari dinnan mujalladi goma sha biyar yake magana akan ya sauke shi kusan su 75 daga farkon sha eh su 75 ya yi nazarin shi su 75 kuma ba shi kaɗai wani littafin da yake karantawa littattafai yake karantawa akwai littafi mini gilafi ila gilafi wannan littafi ne shi dama ana ce mai min jidarin ila jidarin daga bango hali zuwa bango littafin nan na ibnu asakir tarihu madinati dimashq ina ga adadin ajiza dinsa wajen adadinsa sun kai 74 ko 73 amma za ka ji malami ya ce ya mai sauka hudu sauka biyar ya karance shi duka za ka iya mai tambaya a ciki ya ce a cikin juzi na kaza ne idan ka bude kuma ga yanda malamin ya faɗa ka san dai wannan da ai arhaba ta ado ka san ba yanda za a yi ka ga wannan malamin kuma ka rena shi kuma bayan da za a kai ka ce wannan malamin bai sha wahala ba waɗannan malaman idan ka karanta yadda suka yi ƙoƙari suka hana idan su barci sannan kuma suke yi wa addini na musulunci hidima wallahi ko sunansu a kama ya kamata ka ce Allah ƙara musu lafiya yan suna dare yan sun rasu ka ce Allah ya ji kansu saboda ka san abin da suka yi wa addini mun gane da kyau na'am
قال أبو الطيب ولم أر في عود الناس عيبا فأتت القادرين على التمام
قال أبو الطيب المتنبي أبو الطيب يتي ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام yace walam ara aiban yace ni ban ga wani aibu ba fi uyubin nasi a cikin aibabbuka na mutane aibin da ya zamanto ya fi kowane aibu muni ka naqsil qadirina ala tamami tamkal tawayewar waɗanda suke da iko akan su cika mutumin da ya zamanto yana da iko yana da damar ya tafi ya nemi ilimi amma kuma ya zama banza ba wani aibin da na ga mai aibu mafi muni kamar irin wannan mutumin da yana da iko akan ya haddace alkur'ani amma kuma ya yi sakaci ya bari har lokacin kuruce shi ya huce ba tare da ya haddace ba mutumin da yana da iko akan ya yi karatu na ilimi a wajen babansa ko a wajen malaminsa amma kuma ya yi sakaci har Allah ta'ala ya amshi ran baban nasa ko ya amshi ran malamin nasa bai daya karatu ba ce wannan shine aibu mafi girma cikin aibabbuka wanda ni na gani mun gane da kyau saboda wani za ka cewa wannan yana da dama yana da damar da tsaya ya karatu amma kawai sai ya biye wa son zuciyar shi sai ya biye wa abokai na banza sai ya biye wa son hutu shikenan kuma daga karshe sai ya tashi ba tare da alkur'anin ba ba tare da hadisin ba ba tare da fiqhun ba ba tare da kaza ba tare da kaza ba wataƙila sai ya koma yana ɗan da ganga ake yana inda ake baye ya je shi ya koma diji yana inda ake kaza ya je ya koma diji daga ƙarshe rayuwa tana ƙara tafiya ya yi aure abubuwa sun lauce shi a maida shi a can gurin kaza ya aiki kaza a can je shi aiki kaza in aka yi da huwa shi zai je shi ya wanke kwanuka a biya shi da sauransu to shi yasa mutum ya tsara wa kanshi rayuwarsa ya san yanzu lokacin da mutum yake ciki zai faɗa a gaba lokacin da mutum yake ciki yanzu na ƙuruciya shine lokacin karatu kada mutum ya bari wannan lokacin ya huce shi ba tare da ya ya yi karatu ba na mu karanta waɗannan abiyatin sai mu kwana nan
ولا بد لطالب العلم من سحر الليالي كما قال شاعر بقلب الكد بقلب الكد تكسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي فروم العزة فروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب من طلب اللآلي علو الكعب بالهم العوالي بالهمم بالهمم العوالي بالهمم علو الكعب بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي وما ضام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي
ولا بد للطالب من سهر الليالي ba makawa ga ɗalibin ilimi daga hana ido barci idan kana son ka nemi ilimi ko a ce maka ɗalibin ilimi to dole ne sai ka hana idan ka barci da dare kuma ba wai ka hana idan ka barci ba da dare da yin wadaf ko da danne-dannen salula ko kuma da ɗora fada da shayi ba shi yake nufi ba ka hana idan ka barci da dare da karatu zamanto dalilin da ya sa ba ka yi barci ba karatu ne kake yi an gane ba sai in kusan jarrabawa ba ta zo za ka ne idan ka barci da dare ba a da kowane lokaci din karatun da aka yi idan ka tafi gida ka yi ta bibiya sa saboda a cikin a can gaba zai mana bayani lokutan da idan mutum ya yi muraja'a ya biya karatun da aka koya mai a wannan lokacin zai rike shi da wuri daga ciki akwai cikin dare inda na shi a talleli hiya a shaddu waƙa'an wa abuwa mu'ila haka Allah ta'ala ya faɗa ko? taun kama ƙala sha'ir kamar yadda mawaƙi ya ce bi ƙadar kandi tukta sabul ma'ali wa man ɗalabar ula sihirar layali ta rumul izza sun matana mu lailan ya husul bahara man ɗalabar la'ali علو الكعب بالهمم الأوالي وعز المرء في سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاء الأمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي يتبي قدر الكد تكتسب المعالي tuktasabul ma'ali ana tsorurtal darajoji waɗanda suke maɗaukaka bi ƙadar likaddi gwargwadon yadda aka sha wahala gwargwadon yadda ka ci wahala gwargwadon yadda za ka samu mataki maɗaukaki gwargwadon yadda ka na idan ka barci gwargwadon yadda za ka fahimci karatun da ka koya wa man ula dukkan wanda ya nemi ɗaukaka sahirar layali to sai ya hana idan sabarci da darare a dare ba na mai neman ɗaukaka ba ne kana yin barci cikin dare ko to za a hau kanka in kana so ya zamanto ka tsaya da ƙafafuwanka ka kafu don sukan mai suka da jifa mai jifa ba zai yi tasiri a kanka ba shine ka hana idan ka barci da dare mun gane amma in dai kana son kuma mutane su hau kanka yu a kanka kowa a kanka yake ko to kwanta kana barci ya zama to kowa ya tsaya a kanka tarumu da izza tsumma tanamu lailan kana so ka zamanto al'aziz ka zamanto mabuwayi kana son girma kana son a ce maka malam wani kana so a ce maka liman wani sun matana muleda sannan kuma ka dinga barci tsawon dare ga baki daya ka kwanta in ka fara shinkori a su bayan aka daddaba aka raka ce abin na son kazawa ne za ka tashe ni yanzu ka san lokacin da na kwanta yau da muka zo daga bayan wani kaza kaza kaza hujjar da za ka kafa ba hujjar da addini ba ce yadda da ita ce jiya ya karfe biyu ai muka zo daga bayan wani ya wusul bahara man talaban la'ali dukkan wanda yake neman lu'ulu'i yana yin nutso ne cikin teku ba zai zo bai ce kai da Allah yan uwa nan ba gaba lu'ulu'i ta ce wajen aina to za a cikin nan a heli in kana neman lu'ulu'i ai ba wanda zai nuna maka shi idan kana neman lu'ulu'i to shine ka yi nutso a cikin teku hakanan idan kana neman ɗaukaka ka hana idan ka barci da dare shi da lokacin neman ta ne wannan saboda musamman ƙarshen dare a ƙarshen dare lokaci ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke saukowa sama ta farko zai ce wa zai roƙe ni in ba shi abin da ya roƙe ni wa zai tambaye ni wani abu in ɗauki abin da ya tambaye ni in ba shi wa zai nemi gafarata in gafarta mishi to a wannan lokacin sai ka yi ta gaya wa Allah ta'ala bukatunka idan karatu ne kake shi kenan ka yi ta muraja ka ce Allah ta'ala ya baka fahimtar wannan karatun da kake sai zama to cikin lokaci kaɗan mutane suna ta ce a littafin nan wahala gare shi ka ce a a littafin da ka nake yin shi ba ce kai kuwa zai biya ka saboda kai baka barci da dare su kuma barci suke da dare ulul ka'abi bil himamil awali wa izul mar'i fi saharin layali gane ku? yawwara a ulul ka'abi ɗaukaka ta daraja ɗaukaka ta daraja tana tabbata ne bilhima mil'awali da himmomi waɗanda suke maɗaukaka alka'ab shine asharaf wal majad ɗaukaka ta girma da daraja to tana tabbata ne bilhima mil'awali da himmomi waɗanda suke maɗaukaka wa izzul mar'i buwayar mutum ya zamanto ya zamanto shugaba ya zamanto limami ya zamanto malami ya zamanto alhaji fi saharin layali shi kuma yana cikin hana ido barci da dare cikin darare kenan wa marrabul ula min ghairi kaddin adaa al-umra fi talabil muhali dukkan wanda ya nemi ɗaukaka ba tare da ya ci wahala ba kawai so yake a ce mishi malam so zai ce mishi malancin amma kuma ya ba malancin ba ne da gaske an gane alba al'umra to zai tozartar da rayuwarsa ne fi ɗalabin muhali cikin neman abin da ba zai yi ba an gane ko idan aka ce al-muhali shine abin da yake korarre ne mustahil ne cikin neman abin da ba zai yi ba kawai kana zaune a gida sau kake kawai a ce ka haddace ƙura'ani a ce ina Allah ka ce a'a mun gama da shi homer to kun gama da shi a gaba za ka shige shi ha to kaga yanzu in shekara goma za ka yi ga allo a jeji ɗaya kai ga ka a zaune a nan bayan da za a yi ka haddace ƙura'ani haddacewa ƙura'anin ka shine a ganka kana buga shi dare da rana in kawa mutane dabara ka yi ta karatu da dare da ke kai a gidanka kake za ka tashi karfe biyu ka yi ta karatu zuwa karfe biyar a filin rihe in ka gama ka wanke ka yi rubutu a lokacin malam maka darasi mutane suna maka kallon baka karatu to daga ƙarshen aka ce ka yi karatu me kai da me yasa ka samu karatun hana ido barci da dare shi yasa ka yi karatu amma ba zai yiwu ba ka ce ba za ka hana idan ka barci da dare ba kuma da safe ka tashi ka je ka shantake kuma daga ƙarshe ka ce so kake a ce ka yi karatu ba zai yi ba ɗayan biyu ba za a yi mai ake cewa ba a gudu kuma ana so saduwa dole a tsaya a yi ɗaya in karatu kake so ka hana idan ka barci ko kuma da safi zuwa dare a ga kana ta bugawa amma kana so ya zama to kana karatu kuma a ce kana son lokacin ka kwalisa ka shiga cikin jama'a ba zai yi ba ɗayan biyu ne kawai za a yi na'am taraktun nauma rabbi fil layali li ajli ridaka ya mulal mawali rabbi ya ubangiji na taraktun nauma yace na daina barci fil layali a cikin darare na li ajli ridaka saboda neman yardarka ya maulal mawali ya majibincin bayinsa waɗanda suke muminai almawali su ne bararuwa bayi waɗanda suke muminai ya majibincinsu fawafiƙini ya ubangiji ka katartar da ni ila ta hasili ilimin zuwa ga tabbatar da ilimi wanda yake na alkhairi zuwa ga tabbatar da ilimi wanda yake na tsoronka waballigini ya ubangiji ka isar da ni ila aqsal ma'ali zuwa ga mafi nisan darajoji waɗanda suke maɗaukaka ina ga sai mu kwana anan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk